أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ‘Yan uwa masu kallonmu da sauraronmu ta kafar yaɗa labarai ta sunna TV EKS muna muku gaisuwa ta addinin Musulunci, muna ƙara godewa Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin ikonsa da ganin damarsa da fallarsa ya bamu iko muka haɗu da ku a wannan darasi namu mai taken haɗa nasoshi ko yanda ake hada nasoshi ko yadda ake hada ma'anar nasoshi wanda ake ganin a zahirin su kuma sun ci karo da juna wannan shi darasinmu na wato ɗari da goma sha hudu kenan kamar yadda yan uwa suka sani masu bibiyar mu muna tafiya ne tare da littattafai guda biyu littafi na farko daf'u ihamil ittirab an ayatul kitab na ash-shaykh al-allamatul qur'ani muhammad al-amin ash-shanqiti rahmatullahi alayhi wa rahimallahu jami'al muslimin littafi na biyu kuma asilatul qur'anil majid wa ajwibatuha na muhammad bin abi bakar bin abdul qadir arrazi rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'al muslimin to kamar yadda yan uwa suka sani masu bibiyar mu ta wannan kafa ta IKS Islam Kitabu Sunna a darasin da ya gabata mun tsaya ne a mas'ala ta 448 yau za mu tashi ta 449 a cikin littafin As'ilatul Qur'anil Majid wa ajwibatuha muna bin jerin ayoyi ne na alkur'ani mai girma to e, mas'alar da za mu tashi e, a kanta e, ta 449 malam ya ce fa'in ƙila idan aka ce kai faƙala nuhun alaihi salam ya aka yi annabi nuhu alaihi salam ya ce wa ya ƙaumi la as'alukum alaihi mala ya ku mutane na ba na tambayar ku malam wata dukiya duk da yake nan bai kawo malam ba amma dai na kawo shi malam ya ce bilwawi ya kawo shi da wawun da ya ce wa ya qaumi wa qala hudun alaihi salam shi ko hud ya ce ya qaumi la as'alukum alaihi ajra ba wawa ba malam ba ina fata an fahimce ni to malam ya ce bi ghairi wawi kenan ba na tambayar ku wata lada ba tare da wawun ba to me yasa aka kawo wawun kuma can ba a kawo wawun ba malam yace kulna zamu ce li anna dhamira domin shi dhamiri fi qawlihima a cikin fadar su kenan annabi nuh da annabi hud alaihi ma wa ala nabiyina afdalus salati wa atammu taslim alaihi da aka kawo alaihi kalma lafazina alaihi yace li tablighi risala ana nufin isar da sakon Allah an gane ko almadluli alaihi bi awwali alkalam fil qissatayn wanda aka nuna shi wato aka yi ishara kenan zuwa gare shi a farkon kissoshi guda biyu kissa ta annabi Nuh da kissa ta annabi Hud walakin fi qissati Nuh alaihi salam sai dai a cikin kissa ta annabi Nuh alaihi salam waqa al-faslu bayna ad-damiri wa bayna ma huwa a'idun alaihi bi kalamin akhar an samu al-faslu abinda ya rarrabe ya shiga tsakani kenan tsakanin damiri wa bayna ma huwa a'idun alaihi bi akhiril kalam da abinda zai koma zuwa gare shi kenan wannan fasl abinda ya shiga tsankani shine ya kawo malam yace faji abil bi wawil ibtida sai an ka zo da wawul ibtida in an ce wawul ibtida kamar wawun ta farkon fara magana kenan domin akwai wawul atfi wawun ta atfi an hada abin da ya gabata da wanda ya zo yanzu ko kuma akwai wawu da ake kiwa wawul qasami ta rantsuwa kamar wallahi akwai wawul ishba' anulzimukumuha wa antum laha karihun sunan tawawul ishba wanda yana daga cikin abin da ya kamata ɗalibin ilimi ya sani ko fi'ili ko kuma suna ko harafi ma'anonin da yake ɗauka ko kuma mai ɗaukan ma'anoni da yawa wannan ma'ana za ta iya shiga ƙarƙashin abin da aka faɗa ko ba za ta iya shiga ƙarƙashin abin da aka faɗa ba to wannan shi dai ne to don haka dai malam ya ce wa fi qissati hudin alaihi salam a cikin qissa ta annabi hud عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم لم يقع بينهما فصل بأر الربيبة فلم يحتج إلى إلى واو الابتداء شي سبا أبو كاتي واو الابتداء با دون بأر الربي سكن كان مغنغنون غدا بيو با مالن يكي cewa هذا ما وقع لي فيه wannan shine abin da ya abku gare ni a cikin shi ma'ana abin da na fahimta kenan wallahu a'lam Allah shine mafi sani to ko da ka gane abu ma sai ka ce wallahu a'lam kamar da al'amari zuwa ga Allah don ilimin ka bai kai ga ilimi na Allah subhanahu wa ta'ala ba Allah subhanahu wa ta'ala ce wa labithu fi kahfihim salafa mi'atin sinina wasdadu tis'a qul illahu a'lamu bima labithu bayan ya faɗi cewa ga abinda ashabul kahfi suka yi wa labithu fi kahfihim sun zamna a cikin kogon su wa labithu fi kahfihim thalatha mi'atin sinina wato shekara uku kenan wasdadu tis'a sun ƙara tara ma'ana an tayar da su in ji waɗansu malamai sannan bayan wata tara suka mutu ko kuma wasdadu tis'a wato sun yi shekara kamar uku kenan da ƙarin wata tara idan da za a maida shi a wani lissafi na wasu shekaru ba wato na shamsiya ba kenan kamar yadda waɗansu malamai suka tafi akai wallahu ta'ala a'lam to wannan shi dai ne abinda malam ya kawo kenan kissa ta annabi nuh da Allah ya ce walaqad arsalna nuhan ila qaumihi inni lakum nadhirun mubin alla ta'budu illa Allah inni akhafu alaykum adhaba yawmin alim فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين قال يا قوم أرأيتم إن كنت كذونا أنسى منفصل قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم قوة قراءة فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون سنتي ويا قومي لا أسألكم عليه مالا أنسى مفصل أما أتين قصة النبي وتهود وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون يا قوم لا أسألكم عليه أجرا بأسا مفصل با sakankanin wannan magana irin yadda an ka samu abin da ya rarrabe sakankanin magana annabi nuhu domin shi annabi nuhu sai da an ka faɗi abin da mutanen shi suka faɗa bayan abin da ya faɗa sannan kuma aka ci gaba da magana amma shi annabi hud sai aka kawo maganar shi jere ba a kawo abin da mutanen shi suka faɗa ba shi yasa ba a kawo wawan ba wannan shi dai ne abin da malam ya faɗa kenan sannan kuma in wani yana ganin atafina kenan wawu tana iya zamantowa wawul atfi ya faɗa ma mutanen shi ya qaumi inni lakum nadhirun mubin sannan kuma yace wa ya qaumi la as'alukum alaihi mala sai ta zama wawul atfi amma abin da fitowa a fili wawul ibtida'i ce an gane ko ko ko wawul atfi ce akan abin da suka faɗa misali ya faɗa anulzimukumuha wa antum laha karihun wa ya qaumi sai ta zama to atfi na akan wannan magana ta biyu ba waccan magana ta farko ba ko kuma ta zama to wawu alibtida kenan kamar wata magana ta wadda ya fara ba tare da an hankalta mai na tattaunawa ni da su ba an gane ko kenan daban take ita ba cikin tattauna take ba daga baya aka wato ana kamar magana ce mai zaman kanta ina fatan an fahimce ni to kenan ko da a lokaci guda aka yi su kuma an ɗauki waccan magana daban sannan kuma an ɗauki wannan magana daban shine wawul ibtida ba wawul atfi ba to wannan shi ne abinda malam ya kawo amma kamar yadda muka saba muna dan karawa da wani bayani wani lokaci shine cewa anan za mu kara da abu guda a gurguje shine cewa annabi nuhu ya ce wa ya qaumi la as'alukum alaihi mala amma wajen kissa ta annabi hud anan cikin suratu hud sai ce wa ya qaumi la as'alukum alaihi ajra tunda muna cikin suratu hud ne to malan dukiya ajran kuma lada to menene bambanci tsakankanin su idan aka ce ajran lada an hankalta ma sakamakon abin da za a bayar shi an ka hankalta ma amma an ka ce malan dukiya kamar da annabi nuhu ya faɗa nan an hankalta ma wato dukiya ta zamanto sakamako to sai zamanto kamar in an kalli ajiran ko kuma ajiran zai iya zamantowa ya fi faɗin ma'ana domin ajiran ana iya baka dukiya sakamako ne sannan ajiran ana iya baka girma don saboda ka saba ma Allah kenan ka don ka kare matsayinka ba ina tambayar ko wata lada ba ce wadda take hissiya ko ma'anawiya domin ladar da ake baka idan misali yanzu kan mutunta mutum yan mutunta ka suka cewa ne ya biya ni ya biya ka kenan ma'ana ya sakan ka maka da abin da wato kake bukata ana iya ɗauka shi akan wato wannan to wannan shi ne abin da aka faɗa duk da kyau suna ganin in an ce malam ya fi faɗin ma'ana domin malam dukiya to amma alhali ko lada ta fi kamar a ce an baka sakamako ya fi faɗin ma'ana fiye da wato malam dukiya domin sakamako yana iya zamantowa kuɗi yana iya zamantowa girma da za a baka yana iya zamantowa waɗansu abubuwa daban-daban ina fata an fahimta wallahu ta'ala alam mas'ala ta gaba yan uwa musulmi sai mas'ala ta 450 a cikin littafin asbilatul qur'anil majid wa ajibatuha na Muhammad bin Abi Bakar bin Abdul Qadir Ar-Razi rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'al muslimi malam yake cewa fa in qila idan aka ce qauluhu ta'ala fadar Allah subhanahu wa ta'ala inda annabi Nuhu ya ce ma ɗansa la asima al-yawma min amrillah babu wanda zai iya kare kansa min amrillahi daga al'amarin Allah lokacin da annabi Nuhu ya ce ma ɗansa ya zo ya shiga cikin jirgi ya ce babansa sa'awi ila jabalin ya asimuni min alma zan je zuwa ga dutsi wanda zan tsira tunda ya garwa sun fara wato zuwa saman ƙasa sun fara yawa kenan sai ce shi zai je wajen dutse hau dan yana ganin zai tsere maruwa to nan ne annabi Nuhu ya faɗa ma ɗansa la asima al-yawma min amrillah ba wanda zai iya kare kanshi daga wato al'amarin Allah wanda wannan ne kuma malamai suke cewa ashe ‘ya'ya su yi hattara wajen ganin kamar iyayensu ba su waye ba su ne suka waye su suka san duniya su suka karanta turanci da faransanci da wane ne da wane ne su suka san yadda duniyar yau take ciki wani lokaci kana ganin ka gane amma baka gane ba to sai ka je ka afka halaka dan annabi nuh yana ganin baban shi bai waye ba yana ganin shine akan zai samu mafita yana ganin shine zai samu mafita alhali ko shine yake akan halaka Allah kai mana tsari malam yace to la yunasibuhu almustathna fi adh-dhahir kamar ciwo ga magana da ce la asima al min amri llahi illa man rahim bai dace ba la yunasibuhu al-mustafna bai dace abin da an ka togi ba fi zahir a zahiri wa huwa qawluhu shine fadar Allah subhanahu wa ta'ala illa man rahim sai wanda Allah ya marhama li'anna al-marhuma domin shi wanda an kai marhama ma'sumun ai an tsare shi fa zahiruhu mala yace zahirin shi yaqtadi la ma'suma ba wanda za a kare an gane ko domin illa man rahim sai wanda Allah ya rahamce shi sai zamanto ismi ne na maf'uli guda biyu kenan la ma'suma illa al marhum ba wanda zai tsira sai wanda Allah ya marhama kenan sai zamanto na an samu mutabaka tsakanin su amma ai la ma'suma min al gharq ba wanda za a kare daga nutsewa bi tufan a tufan wato abin nan ruwa na ambaliya da suka halakar da mutanen adabi nuh illa man rahimahullahu bil inja sai wanda Allah ya masa rahama da wato tsira kenan fi safinati a cikin jirgin wato ruwa kenan malam yace kulna zamu ce asim abinda ake nufi da asim huna anan bi ma'ana ma'sum bi ma'ana ma'sum kenan an kawo ismul fa'il amma ana nufin ismul maf'ul abinda ake kira wato al-adlu al-balaghi ko niyabatu al-awzan a cikin ilimin balaga suna cewa niyabatu siyar ko ko niyabatul jumal amma ko niyabatul kalimat amma a cikin ilmu sarf suna kiran shi niyabatul auzan wani wazani ya zo a wurin wani wazani to ka qaulihi ta'ala kamar fadar Allah subhanahu wataala khuliqa min ma'in dafiq kina a cikin suratul at-tariq aya ta shida inda Allah ce dan adam khuliqa an halicce shi min ma'in daga ruwa dafiqin mai tunkuɗa juna sai su waɗansu malamai suka ce ma'anar shi madfuq wanda an ka tunkuɗo shi domin ruwan ba shi yake tunkuɗa kanshi ba an gane ko wa qauluhu ta'ala da fadar Allah subhanahu wa ta'ala fa huwa fi 'ishatin radiya a cikin suratul haqqa an gane ko da an kace fa huwa fi 'ishatin radiya duk da yake ba nan kadai yazo ba har da cikin suratul qari'a yazo fa huwa fi 'ishatin radiya wa amma man khaffat mawazinu dan kan mai har da ya rikici can kuma fa huwa fi 'ishatin radiya fi jannatin 'aliyah qutufuha daniya an gane ko kuma fi jannatin aliya akwai cikin suratul ghashiya la tasma'u fiha laghiya an rammomi masu hadda alqur'ani sai an yi hattara to nan dai da an ce fi ishatin yana cikin rayuwa radiyatin wadda ke ta yarda ai mardiyatin wadda Allah ya yarda da ita ismul fa'il an ka kawo amma ismul maf'ul ake nuhi wa qaulul arab kuma yana kama da fadar larabawa sirrun katimun sirri ne wanda yake ya boyu amma ai maktumin wanda aka boyi shine abinda ake son a ce To, wannan malam ya kawo shi kenan. Asani na biyu ya ce waɗansu malamai sun ba da amsa, an na ma'anahu abinda ake nuhi, la asima yauma babu wanda zai tsira a yau, zai samun kariya ko zai iya kare kan shi min amrillahi daga al'amarin Allah, illa marrahim sai wanda kai ma rahama, ai illa rahim sai mai yin rahama wa huwa Allah ta'ala shine Allah, wa laysa ma'anahu al-marhum nan ba ana nufin ba wanda an kai marhama faka annahu qala kamar dai ya ce la asima illa Allah babu mai bada kariya in ba Allah ba as-salisu na uku anna ma'anahu abinda ake nufi da shi la asima al-yawma min amrillah babu mai bada kariya daga al'amarin Allah illa makana man rahima man rahima Allah min al-mu'minin sai wurin da Allah ya yi rahama an gane ko sai wurin da waɗanda Allah ya ma rahama wa najahum kuma Allah ya tsiratar da su kenan ta nan ɗaya za a samu wurin tsira wa huwa safina wato ita ce as-safina jirgin ruwa malam ya ce wa yunasibu hadha wajhu wannan fuska tana dacewa da wato qaulahu ta'ala fadar Allah subhanahu wa ta'ala wa qala irkabu fiha bismillahi majriha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim an gane ko wa qala irkabu fiha bismillahi majriha imamu hafs da hamza da kisa'i da khalaf sun karanta majriha sannan kuma akwai wanda suka karanta mujraha mujraha an gane ko to da haka ya kamata ɗaliban ilimi su san abin da ake nufi don in kaga majireha daga fi'ili ne wanda yake wato sulafi jara ya jiri ya gudu yana gudu ko yana gudana yana gudu ko ya gudu yana gudana shine jara ya jiri majira kenan magudanar ruwa shi kuma mursaha na fi'ili ne ruba'i abin matabbatar da abu domin arsa yursi irsa'an yas'alunaka anis sa'ati ayyana mursaha amma waɗanda sun ka karanta mujraha mujraha an gane ko ko kuma abu amr da abdullahi bin zakwan duk da shi abdullahi bin zakwan yana da guda biyu da kuma wato abin nan ana karantawa da yana karantawa da wato mujraha ko kuma mujriha kenan ruba'i ne su suka karanta da shi mujira in an ka ce mujira daga wato ajira ne kenan ya gudanar da abu ya sashi yana gudu yujiri sai a ce ijra'an to sai a ce mujran to an ka ce mujira yana ɗaukar ismul maf'ul wato abin da an ka gudanar da shi ko kuma aka sashi ko aka sashi yana gudu ko mujira wato yana ɗaukar wato ismul maf'ul yana ɗaukar kuma zarfu zaman mujira lokacin gudun abu mujira wato wurin gudun abu mujira kuma yana iya ɗaukan masdarul mimi wato gudana abu to wannan shi ne abinda wato malin ya kawo ina fata an fahimce ni to wannan shi ne abinda malin ya kawo ya ce to kenan inna rabbi la ghafurur rahim ubangiji na mai gafara ne mai jinkai wa hadha wannan yace li anna ibn nuh domin ibn nuh alaihi salam tsira su tabbata a gare shi ta Allah shi annabi nuh kenan عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم لما جعل الجبل عاصما من الماء lokacin da ya sanya dutse shine da ya tsarewa daga ruwa an gane ko shi dan nuhu radda nuhu alaihi salam zalika sai annabi nuhu ya mai raddi da wannan wadalla sai wadallahu ya nuna ma ɗansa ala al-asimi mai bada kariya wa huwa Allah ta'ala shine Allah subhanahu wa ta'ala an gane ko awil makanu alladhi amara Allah bil iltija'i ilai ko ko wurin da Allah ya umarni a nemi mafaka a can shine aliltija daga laja'a ne shine ya nemi mafaka ko kuma aliltija shine makyagyauta in ji malaman zauri kenan wurin da Allah ya yi umarni da a nemi makyagyauta kenan an ce makyagyauta kamar wurin tsira kenan wa huwa safina shine wato wannan jirgin ruwa shine abinda malam ya kawo karkashin wato wannan to wannan shine abinda malam ya kawo a gurguje to amma anan kafin mu shiga cikin bayani ga dangaren za mu ƙara su abubuwa abu na farko ba duk malamai suka tafi cewa ba kenan la asim na ananafin la ma'sum babu mai bada kariya in an maida zuwa ga Allah ko an maida zuwa ga dutsi babu mai bada kariya sai Allah subhanahu wataala amma an ce shi dan to nan ma wadansu malamai suka ce a la asima babu mutumin da zai iya bada ba kan shi kariya sannan da an ce khuliqa min ma'in dafiq an halicci dan adam daga ruwa madfuqin mai tunkuɗar juna wato wanda aka tunkuɗo shi waɗansu malamai suka ce a'a dafiqin ne wa madfuqin ruwan shi kan shi na tunkuɗar juna domin idan misali maniyi ne na mace ko namiji idan wurin da ke wato ifraz kin shi ifraz da alhamza ne wurin da ke halbo shi idan ya tunkuɗo shi to shi ruwan na farko tunkuɗo shi wato mahaifa kuma ce wurin da yake a can ne aka tunkuɗo shi to amma akwai ruwa na gaba akwai na baya to shi na gaban sai ya zamanto wato madfuk ne wato tun kudo shi aka yi an kalli nau'i na ruwan domin ruwan akwai na gaba akwai na baya to na bayan yana tun kuda na gaba sai ya zamanto dafi'in ne wa madfukin na fata an fahimci ni kenan an tun kuda shi ne shi ma tun kuda shi ko na karshen waye tun kudo shi shi ko wurin da ke tun kuda tun kuda shi haka fa huwa fi ishatin radiya yana cikin rayuwa wadda take radiya wadda ta yadda wadda su sun kace mardiya suka ce a'a ita rayuwar radiyatin ni mardiya ta yadda kuma Allah ya yadda domin ta yadda da Allah kuma Allah ya bata abin da ta yarda da shi tana matsayin abin yarda a wajen Allah kamar inda Allah ya ce ya ayyuhan ya ayyuhan nafsul mutma'inna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyya an gane ko radiyatan ta yarda da sakamakon da Allah ya bata an gane ko mardiyya tana abin yarda da ita kenan na kamar sai zaman to an hankalta ma wato bangare guda biyu ta wannan fuska da ta wato wannan fuska kamar inda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirina wal ansar والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنه ورضوا عنه kaga sun yadda da Allah Allah ya yadda da su to ya an kalli Allah ya yadda da su Allah shine fa'ili waradu anhu sun yadda da Allah an kalli su ne fa'ili amma kuma suna iya zamantowa maf'ulun bihi domin an ce radiyallahu anhum Allah ya yadda da su kenan nan matsayin maf'uli suke waradu anhu su ko sun yadda da Allah shi ma nan ismul jalala ko kuma damiri wanda yake koma zuwa ga Allah shi ma maf'ulun bihi na sai zaman to fa'ili ne maf'ulun bihi wannan mas'ala ce wanda malamai suke tattaunawa akan ta wanda ma malaman nahwu suna da wani ƙari a ƙarƙashin wannan da suke cewa a'a wato ma in abu biyu ne to babu matsala to amma wani lokacin ma zaka iya iske ba abu biyu bane yanzu misali akwai inda abu biyu zaka iske kamar fatalaqa adamu min rabbihi kalimatin fataba alaihi an gane ko to amma ibnu kasir ya karanta fatalaqa adamu min rabbihi kalimatun to in ka ce fatalaqa adamu adamu shine fa'ili annabi adamu ya karba min rabbihi daga ubangijinsa kalimatin kalimomi kina an hankalta ma annabi adamu lokacin da yake karɓar kalimomin amma inda aka ce eh inda aka ce fatalaqa adama min rabbihi kalimatun kalimomi sun zo ma annabi Adamu dan an hankalta mu sune fa'ili wato a qira'a wato ta Ibn Kathir kenan al-Makki su suka zo an hankalta ma zuwan su nan ko da an ce ya karba an ka maida shi fa'ili an hankalta ma shi annabi Adam ya karɓi waɗannan kalmomi kinan wani lokacin dan an canza wajen fa'ili da maf'uli ba abu bane wanda yake sai an abin nan sai an tada jijiyoyin wuya ya kamata a hankalta ma wacce fuska ce aka wato duba ma sannan bayan wannan ma abu guda malamai suna cewa wani lokacin abu guda ne kuma yana izmantuwa fa'ili da maf'uli abu guda shi da kansa shine fa'ilin kuma shine maf'uli to kaga wannan shi ma yana daga cikin abubuwan da ke daukar hankalin dalibai amma kuma babu wani abin mamaki tunda ya zo a cikin alkur'ani mai girma Allah subhanahu wataala ke cewa wa man yarghabu an millati ibrahim illa man safiha nafsa babu mai kyamar wato hanya ta annabi ibrahim yarghabu in an ce raghiba fi shay'i yana kauna abu raghiba an shay'i baya kaunar abu kenan wani lokaci haruffa in sun canza ma'ana ma za ta canza ta koma kishiya ko kuma ta bambanta a samu dan bambanci kaɗan ko ko abin da wadanda suke cewa a ma'anar duk guda ce wani harafi ya zo ya wakilci wani harafi sabani na malaman basra da malaman kufa waɗansu sun ce akwai anniyaba su ne malaman kufa wasu kuma sun ce akwai at-tadmin shine fi'ilin da aka zo da shi ya kumshi ma'anar wani fi'ili wanda kuma bincike ne mai yawa ana tattaunawa wato a kansa ina fatan an fahimce ni to duk da yake kuma wani lokacin ko da harafin ya canza ko dai ma'ana ta canza kwata kwata ko ta zama to ma'ana ta dan canza kadan ana samun dan canji kadan to anan kwata kwata ta canza domin an ce raghiba fi shay'i yana kauna abu raghiba an shay'i baya kaunar abu to kaga kishiyoyin juna ne to sai Allah ce wa man yarghabu an millati ibrahim wa zai kyamaci hanya annabi ibrahim illa man safiha nafsa sai wanda ya wawaitar da kansa to kaga shi safiha wanda ya wawaitar da kansa ai shi din ne fa'ilin kuma shi ne maf'ulin shi ne ya wawaitar da kansa kenan shi ne fa'ilin kuma shi ne maf'ulun bihi abinda malamai suka ce kenan wallahu ta'ala a'lam to sai kuma abu guda biyu da nake son na ƙara kafin mu je gaba shine inda anka ce wa qalar kabu fiha bismillahi majriha wa mursaha kaga nan aka ce ku shiga bismillahi majriha wa mursaha malamai da suke tattaunawa kan basmala akwai bayani kan basmala mai yawa amma abinda zamu dan ce anan shine wasu sun ce ita basmala ana kaddara mata fi'ili ne in ka ce bismillahi kina asalin shi aqra'u bismillah waɗansu kuma suka ce a'a za a kaddara suna an gane ko kinan ibtida'i bi bismillah an gane ko koko bismillahi ibtida'i tunda an fara ne da muta'alliq ba a fara da abin gaba saboda a fara da sunan Allah saboda albarkarsa shi yasa ba a ce aqra'u bi bismillahi ba sai an ka ce wato bismillahi aqra'u sun ka ce a fara da sunan Allah dan a sami albarkar sunan Allah to malaman kufa suka tafi cewa za a kaddara fi'ili ne domin aqra'u wato kenan bismillahi aqra'u duk abin da dai zaka yi sai ka abin nan waɗansu malamai suka ce a'a malaman basra manya-manyan madaris ne na ilimin nahawu da madrasa ta kufa da ta basra da ta bagdad da kuma ta andalus duk da yake a yanzu babu waɗannan madaris kin tsaye akwai littattafansu amma dai ilimin larabci ya kuma cikin almajami'ul lughawiyya majma'o'i inda ake tattara masana na lugarin tattauna kan wata mas'ala da ta shafi yare akwai na faransanci akwai na ingilish kuma akwai na yaren larabci duka amma babban majma na larabci ana ganin shine na alqahira na kasan misra to ala ayyati hal nan da aka wasu kace a kaddara suna to menene bambanci tsakanin su wanda ya kaddara fi'ili ya hankalta ma faruwa abu kenan bismillahi aqra'u gashi nan kamar ina aikin alba'u lil isti'ana tana iya daukar lil isti'ana kamar don neman taimako kenan neman taimakon Allah a cikin wannan karatu da zan yi to wasu malamai suka ce a za a kaddara mi za a kaddara wato abin nan suna to sai wasu suka ce waɗancan sun yi daidai waɗansu suka ce waɗancan musu daidai ba ibn kathir rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'a almuslimin a cikin muqaddimat tafsirin sa sai ce dukkan su ba wanda ya kuskure domin wanda ya ce a kaddara fi'ili an kaddara wato fi'ili ya zo a cikin alqur'ani muta'alliq da bismillah iqra bismi rabbika alladhi khalaq kai karatu da sunan ubangijinka kaga wannan fi'ili ne sannan ya ce to kuma Allah ya ce bismillahi majriha a wata qira'a mujraha wa mursaha kaga nan nan bai kawo ba bai ce bismillahi tajri ba ko kuma tujra an gane ko wa mursaha kuma bai ce bismillahi wato tursa ba an gane ko to kaga nan ya kawo suna ya kawo fi'ili sai dai a ce wanda ya kawo fi'ili ya hankalta ma aikin farawa aikin da kasancewa cikin aikin har zuwa ƙarshen aikin shi ko wanda ya kawo suna ya nemi tabbatar wannan abin nashi domin shi suna yana nuna tabbatuwar abu kenan ya nuna tabbatuwar abun har zuwa lokacin da zai ƙari kenan kowanne daga cikin su yana da nashi kuma suka ce ita bismillah jaruwal majruru a larabci sai an kamai muta'alliq sai an kamai muta'alliq duk in kaga jaruwal majrur harafin jarra ya zo to in ma muta'alliqin shi yana tare da shi ko ko an shafe shi ina fata an fahimci ni kenan sai ka kaddara shi amma suka ce to min dalailil ijaz yana daga cikin dalilai na mu'jiza waɗanda ke cikin basmala shine da anka kawo bismillah sai ba a kaddara fi'ili ba ba a ce bismillah ba a kamai muta'alliq ba ko suna ko fi'ili tunda akwai ra'ayi guda biyu sai suka ce saboda duk abin da dan adam zai yi duk abin da dan adam zai yi wanda yake ya halatta to ya shiga cikin bismillah shi yasa ba a kawo ba in ka ce bismillahi akra'u bismillahi amshi bismillahi akulu ko aakulu ko kuma bismillahi ashrabu duk dai abin da za a yi gaba ɗaya ta shafe shi na aikin halittu kaga wannan ijazi ne babba daga cikin ijazi na wato alqur'ani mai girma to sai kuma abu na ƙarshe da aka kawo shine cewa idan muka duba da anka kawo ismul fa'il da ismul maf'ul za ku ga waɗansu suna mamakin ya aka kawo abin nan idan muka duba a cikin alkur'ani za ka ga a cikin suratu yusuf inda Allah ya ce walaqad hammat bihi wa hamma biha laula an ra'a burhana rabbih kadhalika linasrifa anhu su'a wal fahsha sai Allah ce innahu min ibadina al-mukhlasin sannan kuma akwai qira'a innahu min ibadina al-mukhlisin in muka duba imamu nafi' al-madani da kuma imamu asim al-kufi da imamu hamza al-kufi da imamu al-kisa'i al-kufi da imamu khalaf al-kufi da imamu abu ja'far al-madani sun karanta innahu min ibadinal mukhlasin mukhlasin to kuma sauran sun karanta mukhlisin to ya an ce mukhlasin ismul maf'ul na wanda an ka tsarkake kuma an ka ce mukhlisin wanda ya tsarkake kansa to kaga nan sai zaman to qira'a guda ta bada ma'ana guda biyu na daga cikin ijazi na alqur'ani kalma guda ta bada ma'anoni daban-daban ko a juya qira'o'in ta kuma su bada ma'anoni karshen ta kuma kowace qira'a za ta iya bada ma'anoni ba ma ma'ana daya ba shi yasa qur'ani yake da fadin ma'ana to sai suke cewa nan mukhlasina an kalli Allah ne ya tsarkake shi daga akhlasa yukhlisu ikhlasan kenan sai an ka ce mukhlasina waye tsarkar da shi Allah in kuma an ka ce mukhlisi ne ya tsarkake kansa to ai mutum ba zai iya tsarkake kansa ba sai in Allah ya bashi sai Allah ya bashi ya bashi dama ya tsarkake ya bashi ikon tsarkaka to kenan ai an hankalta ma lokacin da ke aiki na tsarkaka na ikhlasi mukhlisin ne in an hankalta ma Allah ne ya bashi ikon wannan sai ya dauke shi mukhlasin shine abinda malamai suka ce kenan dan haka kawai ne mun ce la asima sun ce la ma'suma ake nufi ko ko za a iya hada su ne ce a'a shi bai da wannan ba bai san da wannan ba ba haka ya sani ba ilimi yana da faɗi kwarai da gaske kuma in za a tattauna akan mas'ala ta ilimi ya kamata a yi kokari a tattauna ne da dalilai kuma a ba juna hujjoji ba wai a tada jijiyoyin waya ba ko kuma a shiga juna da faɗa ko kuma a daki juna ko kuma a zagi juna ko a ci mutuncin juna Allah kai mu tsari to wannan shi ne ina ganin abin da ya kamata in ƙara a ƙarƙashin wato wannan to sai mu je mas'ala ta gaba kenan mas'ala ta gaba mas'ala ta 451 malam yace fa in qila idan anka ce kaifa sahha amru sama ya an kai Allah ya umurci sama sahha amru sama'i wal ardi an ka umurci sama da ƙasa ko sama da ƙasa bi qaulihi ta'ala tunda nan sama guda ce za a cewa da ƙasa guda na al-ahadiyya ce domin ba dukkan sammai an kai ma umurni ba anan ba dukkan kasai an kai ma umurni ba anan bi qaulihi ta'ala da fadar Allah subhanahu wa ta'ala wa qila sai an ka ce ya ardu ya ke ƙasa ya ardu bila'i ma aki ba a cewa ya ardu ibila'i ma aki wannan kuskure ne idan za a hada za a ce ya ardu bila'i wannan alhamza ba ta aiki ya ardu ya ke kasa ya ardu bila'i in kuma an ce ya ardu sai a ce ibila'i in an tsaya akan ardu amma in za a hada su ba a cewa ya ardu ibila'i sai a ce ya ardu bila'i ma aki ya ke kasa ki haɗiye wato ma ake ruwanki an gane ko asalin alibtila da ain ba da alhamza ba in ka ce alibtila da alhamza jarabawa in ka ce alibtila da ain kana nufin haɗewa to ya ardu ya ce ƙasa ibla'i ma ake ki shanye ruwanki an ce ruwan nata ne ba wai don ita ta halice su ba a'a ruwan suna tare da ita ne ko suna cikinta ko suna samanta wa ya sama'u ya ke sama aqli'i ki kami ana cewa aqla an shay'i ya kame daga abu ya cire kansa daga gare shi to aqli'i ki kame ruwanki domin mutanen annabi Nuhu da an halakar da su an halakar da su ne da ruwa guda biyu Allah ya faɗa a cikin suratul qamar fa fatahna abwabas sama'i bima'in munhamir mun ka bude kofofin sama na ruwa wa fajjarna al-ardha uyunan wannan uyunan kin nan tamyizi ne muhawwal wato anil maf'ul wa fajjarna uyunal ard sai muka wato bude idanun ruwa fajjar shine wato fashewa ko kuma wato abin da a ce abu ya fashe kamar yadda bamu yake fashewa infijar amma sai an ka nuna kamar ruwan infijar ne bubbugowa suke yi da ƙarfi kaga ruwan sama da na ƙasa suka haɗi shi yasa Allah subhanahu wata'ala ma yake cewa faltaqa alma'u ala amrin qad qudir sai ruwa suka haɗu akan al'amari wanda an kaddata shi da ruwan sama da ruwan ƙasa domin wani lokaci ambaliya za ta kasance ne bayan an ƙare ruwan sama amma in ga ruwan sama ga na ƙasa su ma suna fitowa to kaga ambaliyar za ta yi hatsari kwarai da gaske ba inda za a shi ina fatan an fahimta to wannan shi ne ya ardu bla'ima aki wa ya sama'u aqli'i to sannan kuma abin da ya samu kace nan sama ɗaya ake nufi domin sama da ake ruwa a cikinta ba samai guda bakwai bane ƙasa kuma wadda ake zancen ta fitar da ruwanta ƙasa ce wadda annan ta farko su ne ake magana kansu ba waɗancan ƙasai ba ko kuma a ce sama guda da kuma sauran ƙasai in mun ci dukkan ƙasan bakwai ta rayuwa a samu ruwa a cikin su a ce duka su fito yana iya ɗaukar wannan malam yace to wa huma la ya'qilani ita sama da ƙasa ba sa da hankali wal amru wan nahyu shi ko umarni da hani innama yakunu liman ya'qil yana zuwa ne ga wanda yake da hankali wa ya fahimu al-khitab yake fahimtar maganar da ake masa malam yace kulna zamu ce al-khitab lahuma maganar da aka yi zuwa ga sama da ƙasa ce amma fi surati a cikin sura an ce sura kamar a zahiri kenan an gane ko kamar yadda malaman malikiya suke kiran al-jam'u suri hadisi na ibnu abbas da yake cikin sahihul bukhari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hada salloli an gane ko ba cikin lokacin balaguro ba kuma ba tare da ruwa ba to wannan wadanda suka yi cewa to ai kenan tunda baya kan balaguro babu ruwa kenan ana iya hada salloli duk lokacin da aka ga dama to su malaman malikiya sun sun tafi ta'awilin wannan hadisi akan sunan shi aljam'u suri daga asura ne aljam'u suri shine jam'i na zahiri abinda su malikiya suka tafi akan sa shine cewa wato shine cewa misali sallar azhar da sallar la'asar sai a bari sai lokacin sallar azahar ya yi kusa karewa da raka'a hudu an gane ko sai a tashi sai a raka'a hudu ana sallamewa lokacin la'asar ya yi sai a tashi sai a yi sallar la'asar shi ake kira aljam'u suri ina fata an finci ne kamar magriba da isha'i sai a bar magriba sai lokacin ta ya kusan fita da raka'a uku sai a yi raka'a uku ana karewa lokacin isha'i ya yi sai a tashi a yi wato sallar lisha abinda waɗansu malamai suka faɗa kenan ina fata an fahimta duk da yake kenan sallolin da lokacin su yake daya yanzu ka kamar sallar azhar lokacin ta da na la'asar yana iya hadewa kenan in dai ka samu raka'a biyar kafin rana ta fadi kai raka'a hudu na azhar kai raka'a guda a lokacin sallar magariba kafin magariba ka samu raka'a daya to ko da magariba ta shigo ka samu raka'a domin man adraka raka'atan min as-salah faqad adraka as-salah duk wanda ya samu raka'a daya ya samu sallah kenan raka'a biyar sun sun isa shi yasa waɗansu malamai suke cewa idan mace jinin haila dauke mata a lokacin sallar la'asar kuma za ta iya yin raka'a biyar to kenan raka'a biyar azhar da la'asar ba su faɗi akan ta ba tunda wannan lokaci misali in dai bayan sallar asar ne jinin ya ɗauke to da azhar da la'asar za ta yi haka idan lokacin isha'i ne jinin ya ɗauke to za ta yi magriba da isha'i domin lokacin su a haɗe yake kamar yadda malamai suka yi bayani to wannan shi dai ne abin da malamai suka faɗa cewa nan as-sura kina al-khitabu lahum fi sura ka fahimci abin da ake nuni da fi sura domin sura tana iya ɗaukar hoto sura tana nufin gumki abinda an ka sassaka almusawwirin da ya zo cikin hadisi ko gumki waɗansu kuma sun ce a masu ɗaukar hoto duk da yake su malamai sun ce to hoto ba kamar gumki yake ba sun ce a shi ma yana ɗaukar irin wannan hukuncin akwai maganganu na malamai to duk da inda ta kai ta kawo malamai da sun yi ruksa a yi hoto wanda yake na lalura hoto misali na cikin gidan tv saboda a yi wa'azi kada a bar waɗanda ba sa da ilimi ko kuma mabannata makareta suna da ilimi ba sa tsoron Allah su yaɗa banna shi yasa suke yin hoto ko kuma hoto na passport kamar yadda suka ce na fata an fahimta wallahu ta'ala alam malam yace to wal muradu bihi al khitab lil malaika ana nufin mala'iku ne ake nufi da wannan magana al muwakkalina waɗanda an ka wakilta bi tadbirihi ma da tafiyar da al'amuran ruwa na sama da na ƙasa kenan sai da su ake nufi ina fata an fahimce ni athani na biyu waɗansu malamai suka ce anna hadha amru ijabin la amru ijadin an gane ko nan anna hadha wannan amru ijabin umurni ne na wajabci la amru ijadin ba umurni ne na samarwa ba in an ce ijab daga aujaba yujibu ijaban in an ce wajaba abu ya wajaba aujaba ya wajabta mishi to sai a ce aujaba yujibu ijaban kaga nan asalin shi ijaban ne sai wawun ta koma ya'un saboda kasra ta gabace ta shi ko la amra la amru ijad ba umurni ne na samarwa ba daga waje da ni shine ya samu abu sai a ce aujada ya samar da shi aujada yujidu ijadan asalin shi ijadan na wannan kuma cikin ilmu sarfa yana da yawa misali auma'a yumi'u sai a ce ima'an ba a cewa iuma'an saboda wawun ta yi nauyi tare da wato kasra haka dai malamai suka ce malam yace to wa amrul ijad shi ko umurni na samar da abu la yustaratu fihi al-aqlu wal fahmu ina fata an fahimci ni ba a sharɗanta hankali gare shi na samarwa walal fahim ko fahimta li'annal ashiya a kullaha domin dukkan al'amura al'abubuwa gaba ɗai bin nisbati ila amril ijad game da umarni na samarwa na halittawa kenan muti'atun tana da'a munqadatun lillahi ta'ala tana biyayya ga Allah subhanahu wa ta'ala wa minhu qawluhu ta'ala yana daga cikin shi fadar Allah subhanahu wa ta'ala innama qawluna li shay'in faɗar mu kawai ga wani abu idza aradnahu idan muka so kasancewar sa an naqula lahu kun sai mu ce da shi zamu fa yakun sai ya kasance a cikin suratu an-nahl innama qauluna sabanin wadan surare innama amruhu idza arada shay'an an yaqul lahu kun fayakun a cikin suratu yasin sannan kuma idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun a cikin suratu maryam sannan kuma a cikin suratul baqara wa qalu ittakhadallahu waladan subhanahu bal lahu ma fis samawati wal ard kullu lahu qanitun badi'us samawati wal ard idha qada amran fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun an gane ko sai ayi hattara wajen hadda alqur'ani to suratul nahl dai to nan da Allah ce kun kasance wannan amru ijadin ne na samarwa ne ya kasance ya samar ya samu kidan ko fayakunu zai kasance wa qawluhu ta'ala da fadar Allah subhanahu wa ta'ala fa qala laha wal ardi itiya taw'an aw karha an gane ku cikin suratul fussilat inda Allah subhanahu wataala ya umarni zuwa ga sammai da kasai thumma stawa ila samai wa hiya dukhanun fa qala laha walil ardi itiya taw'an aw karha Allah ya ce ma sammai da kasai ku kasance ku zo taw'an ko cikin su aw karhan ko kun ki an gane ko to wannan da yace itiya in zamu karanta shi in zamu hada sai mu ce wa fa qala laha walil ardi itiya sai mu hada dadun da alhamza domin hamzatu waslin ne yusalu ma qablaha bima ba'daha shi yasa aka kira ta suratu aka kira ta hamzatu waslin ana kiranta hamza da ha babba kuma ana kiranta hamza da ha karami inji wadansu malamai duk da yake shi hamza da ha karami wani lokaci na zuwa sunan sunan mutum kamar sunan amin munzu sallallahu alaihi wa alihi wasallam hamza to amma idan za a tsaya an kace faqala laha walil ard itiya za a ce ba a cewa itiya itiya tau'an aw karha qalata ataina ta'i'in to malam yace kullu zalika amru ijadin dukkan wannan umurni umurni na samarwa na halittawa to wannan shine abin da dai eh malam ya kawo to kenan sai ya zamanto da anka ce ya ardu bil ima ake wa yasma aqli am umurni ne na abu ya kasance kiran ba umarni ne na hankali ba wannan shi ne abin da malin ya kawo to amma abin da za mu ƙara a ƙarƙashin wannan shine cewa da aka ce ba sa fahimta malaman aƙida ba sa yarda da wannan domin ba a cewa halitta ba ta fahimta ga Allah gashi ko da Allah ce itiya tau an aukar ha qala ta atina ta'in kaga sun yi ma Allah magana ya suke magana kai baka sani ba kamar wajen tasbihi da Allah ce wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdi ba wani abu face yana ma Allah tasbihi sai Allah ce walakin la tafqahuna tasbihahum ba ku fahimta wannan tasbihi kin ba ku ce kada ka ce ba sa yin tasbihi irin kamar yadda yan mu'tazila da yan al-aqlaniyun da sauransu suke fassara irin suke tawili irin waɗannan ayoyin zaka ga an ce Allah ya ce ma abu kaza su ce a'a ba haka ake nufi ba akwai wani abu da ake nufi can daban don haka waɗannan abubuwa suna fahimta ga Allah mu dai ne ba ma fahimta sai dai abin da Allah subhanahu wataala ya ba mu ikon fahimta kamar rayuwa ta shuhada wanda suka mutu Allah ce wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat kakku ce ma wanda sun kai shahada sun mutu an gane ko wanda an kashe a cikin hanyar Allah ko mutanen da aka kashe a cikin hanyar Allah bal ahya Allah ce a rayu ne walakin la tash'urun sai dai ba ku sanin wannan rayuwa ba ku santa ba ina fata an fahimci ne wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un Allah ce a'a kakkasa tsammani a cikin suratul ali imran wannan aya ta biyu take can kuma wala taqulu a cikin suratul baqara yake kinan kakkasa tsammani waɗanda aka kashe a cikin hanyar Allah matattu ne bal ahya inda rabbihim yurzaqun suna da rayuwa ana arzita su to baka ce a'a dan an kashe mutum yanzu bari in tafi in bude kabarin wani shahidi misali kamar shuhada na Uhud in an ka tai Uhud bakin dutsen Uhud akwai kaburbura na sahabbai da aka kashe to zaka iske yanzu misali wani zai cewa to bari in je in bude kabarin in gani menene ake ba su na jin daɗi da kaza da kaza da kaza da kaza wannan rayuwa ce wadda baka santa ba walakin la tash'urun walakin la tafqahuna tasbihahum to me yasa kake zuwa sai ka fassara ka hankalta kana kiyasin duniya da lahira ba ɗaya bane ko ko kana kiyasin gaibi da abin da ba gaibi ba ina fata an fahimce ni ko ko kana kiyasi da hankali ka gabatar da hankalinka akan nasiya ka karyatar da abubuwan da nasi ya faɗa hankali yana da iyaka bai iya karyatar da nasi sai dai ya kokari ya gano abin da nasi ya ce idan nasi ya inganta na alkur'ani cikin qira'o'i mutawatira guda goma ko kuma wato hadisi wanda yake ya inganta na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wanda malamai sun tabbatar da wato ingancinsa wannan shi dai ne abin da ake son a ce sai abu na ƙarshe da zan ƙara inda malam ya kawo a cikin wannan mas'ala ta ɗari hudu da hamsin da ɗaya da ya ce an na haza amru ijabin la ijadin to ina ganin ni abin da fahimta wato an juya ne tana yiwa malam ya yi kuskure wajen rubutu ko kuma masu buga littafin su suka yi kuskure busu abin nan ba kenan in kuskuren daga masu buga littafin ne su suka yi kuskure idan kuma malam ne yayi kuskure wannan ba matsala bace su ma masu da malamin da ya tahqiqin wani littafin da malamin da ya rubutu ya yi tahqiqin wani littafi da waɗanda suka buga littafin ba su hankalta ma wannan kuskure ba abin da ya kamata a ce wallahu a'lam shine anna hadha amru ijadin la ijabin ba a ce amru ijabin ba la amru ijadin domin me yasa nace haka da ya ce wa amrul ijadi la yushtaratu fihi al-aql wal fahm ka gani bai ce wa amrul ijabi ba la yushtaratu fihi al-aql wal fahm to kaga tanan zaka fahimci wannan wannan shi ne abin da yake so in ce wallahu ta'ala alam dan haka yana da kyau lokacin da ake karatu a rinka hankalta ma wato abin da yazo ko kuma abin da aka faɗa to yanzu zamu je mas'alan mu ta gaba mas'ala ce ta 252 wannan aya ta 45 dukkan malaman sun kawo ta to amma da yake muna cikin wannan littafin ne dama galibi idan aka kawo mas'ala dukkan su sun kawo ta to littafin da muke a cikin sa da shi muke farawa inda ba wata munasaba ta zuba ta a canza haka mas'ala ta 252 a cikin littafin as'ilatul qur'an al-majid wa ajwibatuha na muhammad bin abubakar bin abdul qadir ar-razi malam yace fa in qila idan aka ce kaifa qala ta'ala ya akai Allah ce huna anan wana da nuhun rabbahu annabi nuhu ya kira ubangijinsa fa qala yace rabbi asalin shi kenan ya rabbi na an kace rabbi an shafi ya unnida tunda ana shafi ta a larabci amma cikin qur'ani nan babu ta fa qala rabbi yace ya ubangiji malam yace bil fa'i amma sai ya kawo shi da fa'un wa qala amma sai yace fi qadiyati zakariya alaihi salam a cikin qadiyya ta zakariya alaihi salam idh nada rabbahu nida'an khafiya lokacin da zakariya nada rabbahu ya kira ubangijinsa ya roke ubangijinsa nida'an kira khafi wanda yake boyayye ina fata an fince ni wanda kuma yana daga cikin abin da ake so mutum yayi abu a boye don saboda yafi karfi ga ikhlasi in ba abin da shari'a ta so a bayyana ba kamar ba da zakka ana so mutum ya ba da zakka a bayyane saboda mi saboda kada a zarge shi kuma tana yiwa wasu su yi koyi da shi ko kuma idan ka san idan ka bayar wani zai iya koyi da kai sai ka bayar a bayyane amma in ba don wannan ba an fi son a ɓoye ta kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa in tubdu sadaqati fa ni'ma hi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum wallahu bima ta'maluna khabir to Allah ya ce qala rabbi sai ya ce ya ubangiji aya ta uku zuwa ta hudu a cikin suratul maryam qulna zamu ce arada bin nida'i huna abinda ake nufi da kira anan iradatun nida'i yayi niyya yayi kira faja'a bil fa'i sai zo da fa'un addallatu ala sababiyya wadda take nuna sababin kiran nashi an gane ko fa inna iradatan nida domin son mutum niyyar mutum yayi kira sababul lin nida'i ita ce dalilin da take sawa yayi kira fa ka annahu qala kamar dai Allah ya ce wa arada nuhun annabi Nuhu ya yi niyya nida a rabbihi ya kira Ubangijinsa faƙala kaita wa kaita sai ya ce kaita wa kaita nan kaita wa kaita nan kamar larabar su kamar ya ce kaza da kaza dama shi ma kaza da kaza din ai larabci ne faƙala kaza wa kaza ko faƙala kaita wa kaita to malam ya ce wa arada bihi amma abin da Allah yake nufi fi qissati zakariya a cikin qissa ta zakariya alaihi salatu wassalam tsira da aminci su tabbata a gare shi an gane ko alaihi wa ala nabiyina afdalus salatu wa atammu taslim kenan haƙiƙatan nida kina shine maf'ulun bihi wa arada haƙiƙatan nida kina a cikin kissa ta annabi zakariya yana nufin kiran da kansa fa li hadha jaa bi ghairi fa'in shi yasa ba a kawo fa'un ba li adami ma yaqtadi sababiyya dan babu abinda yake nuna wato nan ana nufin ga dalilin kiran nasa shi yasa kawai can sai ba a kawo fa'un ba kaga malamai suna bin diddigin kalmomin alqur'ani hatta da harfi an kawo shi in ba a kawo shi ba zaka ga suna kokarin wato nuna bi yasa aka kawo shi a nan can ba a kawo shi ba to wannan shi ne abinda e, e, malam ya kawo to sannan kuma e, wana da nuhun rabbahu faƙala rabbi inna ibni min ahli e, yana yiwuwa nan na da nuhun rabbahu annabi nuhu ya roƙoƙi ubangijinsa faƙala sai zamanto kiran da ya ma Allah babu nisa fa'un tana izmanto wa wani littaqib faƙala kenan yana kiran Allah da ya yi addu'a tun da addu'a wani lokaci ana gabatar da waɗansu abubuwa na yabo ga Allah subhanahu wata'ala sai zama tunan nida'i ya fara da ambaton abubuwan da da su ake roƙon Allah faqala sannan na yi ma Allah subhanahu wata'ala magana sai ta zama to alfa'u littaqib kamar yadda wato za a iya fahimta wallahu ta'ala alam to wannan shi ne abin da malin ya kawo amma kafin da yake lokacin mu ya fara abin nan matsomuna malamai suna faɗar cewa tsakankanin haruffa zaka iske akwai bambanci wanda ana hankalta masa wani lokaci idan muka diba cikin wannan sura da muke cikinta da kanta a cikin wato suratu hud kenan wannan sura da muke a cikinta zaka iske da an kaka kissoshin annabawa an kawo kissa ta wato annabi wato nuh kuma an kawo kissa ta annabi wato hud sannan an kawo kissa ta annabi salih an kawo kissa ta annabi ibrahim tare da annabi lut an kawo kissa ta annabi shu'aib to sai malamai suke cewa a ƙissa ta annabi wato nuh sai an ka ce walamma ja a amurna ina fata an fahimci ni wato a ƙissa ta annabi hud sai an ka ce falamma ja a amurna najjaina hudan a ƙissa ta annabi salih da aka zo sai aka ce falamma ja a amuruna ina fata an fahimci ne afwan kissa ta annabi hudu da bari kissa ta annabi nuh kissa ta annabi hudu sai an ce walan ma ja a amuruna da wawun najjaina huda da an zo kissa ta annabi salih sai an ce falan ma ja a amuruna najjaina saliha da an zo kissa ta annabi lutu sai an ce falan ma ja a amuruna ja'alna aliyaha safilaha da an ka zo kissa ta annabi shu'aib sai an ka ce walan ma ja'a amruna najjayna shu'aiba to menene bambanci tsakanin wawun din da fa'un mun sani cewa kamar yadda muka sha faɗa a cikin karatuttuka ita alwawu la tufidu tartib ita wawun ba ta nuna tartibi yanzu idan nace ja'a muhammad wa ahmad muhammad ya zo da ahmad to tana yiwa muhammad ya fara zuwa sannan ahmad kuma tana yiwa ahmad ya fara zuwa sannan muhammad ya zo babu ita tana nuna dai sun zo amma ba ta nuna wane ne ya zo farko kuma ba ta nuna shin akwai tazara tsakankanin su ko ko a'a wannan ya zo bayan wannan kai tsaye duk wawan ba ta nuna wannan to alfa'u tufidu al-atf ma at-taqib ita fa'un tana nuna atafi tare da taqibi ma'ana wannan ya zo bayan wannan kai tsaye kuma wanda anka fara faɗa shine ya fara zuwa in nace ja'a muhammad fa ahmad muhammad ya zo sannan ahmad to fa'un ta nuna tabbas muhammad ke fara zuwa amma ahmad ya zo bayan sa kai tsaye amma in nace ja'a muhammad thumma ahmad muhammad ya zo sannan ahmad to ta nuna muhammad shi ya fara zuwa sannan ahmad ya zo bayan sa an gane ko kuma akwai tazara tsakankanin su akwai dan lokaci eh to wannan shi ne a bambanci tsakanin waɗannan harufa duk da yake wannan su malamai sun ce wato shi ta aqibin nan ana hankalta ma ya an ce fa'u ba ana nufin kai tsaye ba irin yadda muke tunani a ko ne ana hankalta ma ya ake nufi da kai tsayen sa misali in ka duba Allah ce alam tara anna Allah anzala minas sama'i ma'a fatusbihu al-ardu mukhdarra ba ga Allah ya sabkar da ruwa kasa ba sai kasa ta koma kore shar tsanwa to ai ba wai da sabkar da ruwa ne take koma kore ba kenan ko ne ta aqibin shi ana hankalta mishi sannan sun ba wani lokaci tana iya zakkuwa abu na farko shine an na ƙarshe amma wannan can ba a jima bane kamar can ba a rasa ba kamar yadda ake cewa falaqta hamal aqaba wama adraka mal aqaba kamar yadda Allah ya ce falaqta hamal aqaba wama adraka mal aqaba fakku raqaba aw it'amun fi yawmin dhi masghaba yatiman dha maqraba aw miskinan dha matraba thumma kana min alladhina amanu kaga nan da aka ce thumma kana min alladhina amanu bayan an ce me yasa bai kutsa ma aqaba ba waye sanar da kai ne aqaba yan tadda baiwa shine fakku raqaba aw it'amun yan tadda bawa ko baiwa tunda duk ko namiji ko mace aw it'amun fi yawmin dhi masghaba ko ai ciyar a cikin yini wanda yake mai tsananin yunwa a bada sadaka yatiman a ba zuwa zuwa ga marayi za makaraba wanda an makusanci kuma ko da ba makusanci bane inda yana bukata za a bashi aw miskinan za matraba ko kuma miskini wanda yake ma abucin talauci an gane ko sun makana min alladhina amanu sannan ya kasance daga cikin masu imani a'a ai imani ake fara sannan ai wannan to alhuna thumma tazo litartibu dhikri abinda malamai suka ce kenan to shine abinda ake son nake son na ce anan kissa ta annabi hudu da anka ce walan ma ja amruna wawu anka kawo saboda alwawu ba ta nuna abin ya zo kai tsaye ko bai zo kai tsaye ba amma kissa ta annabi salih da anka ce falan ma ja amruna najjina salihan me yasa aka kawo fa'un saboda an yi ishara zuwa ga karamcin lokacin halaka su a cikin wannan kissa din dan Allah subhanahu wataala ce fa aqaruha fa qala tamatta'u fi darikum thalathata ayyam zalika wa'dun ghairu makdhub kaga an ce musu sauran kwana uku sannan kissa ta annabi wato lut ita ma an kawo zancen lokaci dan Allah ya ce wato وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إلا امرأتك أو تكراء إن موعدهم الصبح kaga an ka ce lokacin halaka su asuba kaga lokaci yayi kusa shi yasa sai aka ce falan ma ja amruna amma kissa ta annabi shu'aib ita ba ai isharar zuwa ga lokaci ba da ita kissa ta annabi hud shi yasa sai aka kawo fa'un ba sai an ka kawo wawun wannan shi ne abinda malamai suka faɗa wallahu ta'ala a'lam to yan uwa musulmi ina ganin ga dukkan alamu lokacin mu yayi nan ya kamata mu dakanta sai darasin mu na gaba idan Allah ya kaddara insha Allah ta'ala abinda muka faɗa zaman to daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh